رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata nawa ga watan safar biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira rabi'ul awwal afwan wanda ya daidai da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu sha takwas miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na nana talatin da nawa ne ko a rubuta ba ma da aliyu ya baya za mu duba mun tsaya darasi da ashirin da shida za mu tashi darasi na ashirin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi zikri sunnati wal kitabil aziz awwal na ashirin da bakwai na ashirin da takwas za mu kai a cikin kitabu dahara za kuma mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari da saba'in da biyar hadisi ne lamba ta ɗari da saba'in da biyar babi na talatin da Oke, allu'ulu wal marjan, afwan, alwajiz gobe ne ko? Eh, allu'ulu wal marjan, shi mata baka alaihi shekar. Malam yake babu mazi, babun da yake magana akan almazi, shine mazi. Almazi shine mazi, wanda malamai suna cewa shi wato mazi yana layin da ake sako ko kuma mazi wani ruwa ne fari siriri wanda yake mai yauki shine ma'ul abyadun ratiqul lajij ruwa ne fari siriri mai yauki ya khuruju inda shahawati biduni tadaffukin yana fita yayin jawa ba tare da tunkuɗa juna ba sabanin maniyi kaga maniyi shi asma'ul dafi Allah ya kirawo shi alma'ul dafi haka Allah ya kirawo shi awin diba'in ba ya tunkuɗa juna bari ya tsira ni wala ya akubu fito yana fitowa ne kuma wato gajiya ba ta wato ba ta ba ta biyo bayansa sabanin maniyi idan maniyi ya fita gaba ɗaya gabobi suna kai amma maziyi kuwa ba wata gajiya da za ka ji a jikinka da za a ji an ƙara buƙatar wani wato sabon energy to shi ne wala wala aqubuhu futurun kamar yadda malamai suke bayani a kai to wannan shi ne maziyi za mu ji meye hukuncinsa an zauna tsakanin sayyidina ali da mikdad bin al-aswad da ammar bin yasir suna ta tattauna ne hukuncin maniyi a junan ana so a junan hukuncin su cewa najasa ne ko ko kazanta ne shi mafi maniyi mun ga a baya hukuncin sa zance mafi inganci maniyi ba najasa ba ne kazanta ne kamar ba juna ne a jikin mutum yawwa da jumhurin malamai sun tafi a haka amma mafi kuwa ba malami daya da ya kauce hukuncin sa da zamu ji yanzu duk malamai sun yi ittifaki akan hukuncin da za mu ji kamar yadda aka samu da abban nan su uku suka zauna suka tattauna a junan su da kanta aka tura wani daga cikin ke je tambayi annabi alaihi salatu wassalam kace nan ne hukuncin mabi zuwa nan zamu ji ana aliyu da an karbo daga sayyidina ali hadisi ne nan ba ta 175 ana aliyu da an karbo daga sayyidina ali kale yake kuntu rajulan mazza na kasance ni mutum ne mai yawan mabi shine malamai suka ce shi wato yawan yin gadi baya nuna mutum ba shi da lafiya yana nuna mutum yana da lafiya illa iyaka kawai abin da ake so ya ne a hamdinsa sannan kuma ya ɗauki mataki da yadda zai rika rage zubarsa dan a kowanne ke cewa an ga mutum yana yawan mazi to wajen da lafiya ba haka bane sai da abu yana faɗa shi mutum ne mai yawan mazi fasaha yake yake sai nake jin kunya ana kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in tambayi manzo kira da yin da Allah tabbata a gare shi dangane da mabiyi me yasa wata ruwaya yace ne makana bulatihi minni saboda matsayin yasa gurina shi sirki Allah alaihi salatu wasalam idan duk yadda kuke da alaka da sirkinka ya ba ka yasa saboda tsabar boko kada ka zo ka ce kai ba ai ba komai kun zama daya ba daidai bane ba daidai bane koda yana ta kamba jiki to ya kamata ka rika yin abubuwan da za su rika bambanta cewa lallai ko abokin ka ne lallai akwai wani abu da yake tsakanin tsakanin sai da da yana wakar da annabi alaihi salatu wasallam ya kai kirkunta ko amma kaga ai ba a tafiya akan cewa kawai aboki ne da aboki wannan kirkunta ka tara motsawa amma za ga matasan yanzu ya wani waye waje ya ga kar wani yana zuwa su biya bai ta addini ba lai ji wani ya taba ga mu a manyan mutane a garin nan yace mu wani ya ji shi yana ganin ya bai ta abubuwa ya waye ya yi boko kuma yana karatun addini yaji suka ga da assalamu alaikum alaikum kaka wanda na gani ina zai ce to sai ka ji dan kan da ne wata yake wallahi wannan ba ka Kuruku ya zo ya mika wa ado ya tsawa da ya gani yana shine ni da shi muke magana yake ya kamata a rika fadakar da musamman matasa yake akwai abin da yayi mafi jira din ka ba ba dai dai bane wannan ba dai dai bane saboda haka daga lokacin da daga lokacin da ka zama cikin wani shi yadda kuke da shi da ya kamata wannan kurkun ta karka jira kar a dauka wani rashin wayewa ce addini ne an fahimta da kyau ko na da halatta kai ba ta ne ya rasa ba kai kawai ba zuwa assalamu alaikum kin ne da ai ai ko wanda da gani ina so kasa ni yawa kaji da ya ko ba jure da haka aje na ko ko ba jure ne da yake ka kanza da wagaji za ta yi idan zama a bebe to ko shi sai haka sune za ga zalim tura mutum ne dole budurwar da yake da ga sana kaza yazo ya ji kuma yazo ta gina yazo ba ya hokin tinta yace ai dai to ko ba dire da yawa to tsarin musulunci akwai kunya shi ta ra ku da Annabi alaihi salatu wasalam ana magana akan cewa sau da kunya da yadda ka san budurwa budurwa wanda ake sanewa cikin darbuka haka annabi yake saboda kunya kamar budurwar da ake kaiwa da ruka haka annabi ne da su sallame dan annabi baya cikin ido ba ya kallon ka baya haka in kuka hada ido zai sauke da kanka wata ina shi ne ba da daman ma kai ka kalle shi sosai baya tsara wa mutum ido kamar idan Muhammadi ya gaji na to da haka ba zai zai bari duk wannan abubuwan da ke wato wanda ke ganin kamar wayewa ce wallahi wato shi gaban mai hatsari ne annaba ne da wato suna ya ga man idan ba ka jin kunya da tsaya kai ba fasna amma shi ka to kaje ga abin da kake so abin nufi wannan kaje ga abin da yake so to ba shi da kunya kuma annabi ce ya alhayu wal iman qulina jami'a da kunya da imani dan biyu ne idan ka dauke wannan to ba wannan duk wanda kaga ba shi da kunya to bai da imani idan ba shi da imani to ba shi da kunya saboda haka imani da kunya sai biyu ne sai baya bari daya kuma idan kika ce sai baya bari sai ko da wuce a ballan su saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da kyau eh ba ba ba ne bi bane saka ba ji ku zauna ku hira har ya ba wasu tambayoyi ba ne bi bane amma a yi hira da yadda da ba ko zai zo zai gane akwai wani abu tsakanin wayannan ba zama za a ce a saba ba a duk yadda ya saka ma jiki to kai ka rika ja ka rika nokewa duk yadda wata ran muna da saurawa kan wani bawa Allah zai kara aure ba da shi ne to muna haka yin ta koyarwa da shi take ta tattaunawa me yaji shin yaje ya samu mahaifin wato matarsa kirkin sa kenan ya kai aban shi da shi ko kai tura wasu a kawo wannan kalmar wai sai da aka kawo ta a tattauna shin wanda ya ji wasu na ganin a yaje shi da shi ya gaya ba wani a cikin ne da shi yana ganin wannan rashin kunya yake kamata yayi ya tura wasu su je su gaya ba yake ai ba zai da cikin ba a je a gaya ba yadda wato lokacin da yake neman kansa ba ba je je ba to yanzu ba ya kamata ya turo shi aka yi tadbe shi ne a cikin wani yadda to ai shi shi shi yadda ya gaji ya zuwa ya gaya masa sannan kuma abu da biyu ne yayi duk da da ya faɗa abu da biyu duk muka yi mata haka yace matar ma bai fata san zai karo ta biyu ba sai ganin ta wallahi sai ganin da bai kawai ba yana nan kuma har yanzu muna harka wato abubuwa yace muka ce to ya kai yace ai kawai yana zaune ta fara jin ya fara jin alamun tun tun daga doguwar doguwar da ya wuro ne ta wani gari da nesa ya san cewa saura awa ɗin ko rabin awa biyu suna zaune sai ya zaro dubulan da alkai kace wannan ba zai ke karuwa muka zaro kawai abin da yake mata kenan to shine wani a zaune ana zaune a gurin yace wannan kuskure ne yace shi ya san wacce aka yi haka wallahi mutuwa kai yace ai gwara ka gaya mata idan wannan matsalar ta zo kai fada to sai wani shi ma dan gudun balin yace to ai shi auren da ta kai nayi ba yace shi ma kawai je yi kullun balin shi aka tsara maka bi ba ta sani ba to akwai wani kurma ya samu labari kawai je zo gaya mata ya gaya uwar gidan to da ya san cewa ya ta iya daji tun daga hanya yana cewa sai cire sababbin rigunan da aka ba su wannan babban rigar fara sai cire sai mai da kayansa na gida noma abin ya to je siyan baki sai ji wani mun tire da yawa a zuwan ba ta sani ba har yanzu ita ma bai gaya mata ba yana zuwa bai zo a je ta kawo nan bai gaya mata ba sai ya ga ta fuki sai ajiye masa nama kamar yadda ya yara ma ya kira wasu je bude musu nama tana nan mutum tana zuwa ta ɗin wani namun sai ta haɗa shi da fili gaba ne ta zuba su sama sai turje jikin sai ba shi yake to wallahi ba sannan ta samu labari yaran sun fara shi kuma ta je ta kwashe ta ce ai ba bayi bane ku ta zuba sai ya bi ya tattare gaba ɗaya duk naman duk da gazuwar na cikin ɗaki ya daddare shi duka sai koma can balansa sai zauna yana yake da yana ji sai ta shigo tana shigowa sai sun kuyar da kansa kan da yana ɗago kai da ya kalle da ya ta ja gudu sai sai ke da dariya sai ta baje da kuka ta ce ma hukunci ya ma kamar da to amma jiran na nace gaskiyawa da gaskiya ba kace ba tsakani da Allah nace kama da yake kai yace yace ba ya za ta yi wanda ya in aka ga maka nace to amma yanzu ya yace kai ka gura mun kai ita ma yanzu na ta ce ta tabi nace to kaga ba da Allah da wada to saboda haka wayannan abubuwa ne da za ku ga al'adar ba hukunci idan ta zo da abuwa ko me aka yi yarwa ba kunya tsakanin su da kai abu ne wato wanda yake mai kyau kuma musulunci yana warkar da kansa yana wato yana mara bari yawa to saboda haka wannan abubuwa ne da ya kamata a ce wato duk karatun mutum duk yadda ya kai wayewa a karatu na addini ko na zamani ya kamata a yi da su suna da muhimmanci kwarai da gaske to kun ga sai da ne ke zuwa ilimi yana da shi kuma wayaye ne sai tura babansu da gidan gidan azwar sai tura da gidan gidan azwar wannan shi ya bai tattauna ne shi tambayo maka annabi alayhi salatu wasalam me hukuncin mazi wata ala wuya je wa annabi tambaya makala sai annabi yace shi ne wudu idan ya samu inda ya fito to sai an yi alwala inda kana da alwala yanzu ya zo to sai ka yi alwala shi ne hukuncin sa kaga wannan hadisin wato yana nuna mana abubuwa kamar haka abu na farko yana nuna in mazi ya fito ya karya ma alwala yana fitowa yawa sana abu na biyu idan maji maji ya fito da daka ne ji to ma akwai da ruwa ya ta nuna annabi yace ji wanki in kin daka da je ka wanke al'aurar ta sannan ka wanke gurin da ma wato maji ya taba sannan kuma abu na uku hadisin yana nuna mana aje za ka iya turo ne ma tambaya ko kuma ka tashi da yin zambe ka ce wani ne kaza kawai da juma guri da majhul ya halatta dan ka boye wato abin kai ne gaba ko kuwa wani ne ya turo ka ba sai ka faɗi sunansa ba sai ka faɗa kawai ya halatta a yi wato murawa ba sannan kuma abu na kan shi ne kyakkyawar da wata kewa tare da mai sarkai yawa sannan mu fahimta da cewa ya abin da ya gaba abin kunya Qur'ani ba ya zo kina yanzu yau gaba ya faɗin baya faɗar saduwa ga aure kan shi dai koyi aula ba su nisa jima'i ake ne to duk inda ya zo magana jima'i a alqur'ani ka aula da gani za ga tsayawa yake wani wani abubuwa ya kamata mu koya babi na gaba babu jawabi na wajen jirin babu da yake magana akan ya halatta a gene janaba ya yi bacci da janaba a jikinsa wace babu da hudu ilahu abin nufi can kafin mu wuce idan maji ya taba guri wanke gurin zai idan ya taba guri wanke gurin zai shi ne abin da za mu lura da ko da haka shi ne jasa ne wace babu da hudu ilahu da kuma an so mutum ya yi alwala lahu ga wato ita janaba idan ta samu mutum mutum ne janaba ta same shi ba kuma yanzu farkon dare ba ya zo wanka sai da asuba to sai ya alwala ko ya ci gaba da mutunta amma ba ya ce wasu babu wudu da mustahabbanci a cikin mutum bai ba bai saba wa Allah ba janaba ta kama shi farkon dare ya bargoye kwanciyarsa ba komai ya dai tabbatar da yayi adorin da ya saba na kwanciya ba shi kenan ya ci gaba da barci ita alwala da ake yi inda raba da kawo mutum mustahabi ba wajibi ba hadisi ne lamba ta dari kamar inda shida ana aisha radiyallahu anha qalat da na aisha take kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan arada an yi raba annaba ne ya zo kira ya kasance idan yana nufin ya in yana so ya bacci wa huwa junubun alali yana da janaba ya talafar da hudu wanke al'aurarsa daga cibiya zuwa gwiwar kafa zai wanke gaba ɗaya wannan gurin wata wata a nisa lafi sannan zai alwala ta sallah irin ta sallah kaf sannan ya koma ya kwanta wannan alwala ita ne kira kahon fara kahon fara kan kahon fara ai baya duka ai yau ce gaba ba za ka ji zafi ba yawa duran da alwala amma ba za ta yi wato sallah ba sannan kuma ita ba abin da yake warware alwala da ka sani wanda yake ita tuta ba ta warware ta bawali baya warware ta baya gida baya warware ta abin da yake warware ta shine wata saduwa yake warware ta shine kawon ba idan kai kana da lada an baka yi ba lada ba lada to shine idan arada an ga salafar da huwa tawda ali salat sannan sai alwala irin ta sallah wannan shine an so mutum abubuwan da zamu koya shine an so mutum yayi alwala yayin da janaba ta same shi abin ya mutu sana abu na biyu ana so mutum ya tsabtaka yayi tsabta kafin ya kwanta kuma ya wanzu cikin tsabta domin misali in mutum ya yi in jima'i ya yi zai kwanta wani ila da taruwar jima'i idan ya mun makale masa al'aura zai iya ba da wani abu daban a likitanci zai iya haifar mata cuta ko abin da ya kama da wannan amma ka ga yin zuwa ya je karfi ya alwala duk da wannan karfin ba shi ne wanda ya fitar da shi daga babban kanti ba zai ba shi da ko kuma ya amfani da titi ya goge ya dai tsabtace kansa ana yana kwadaitar da cewa a tsabtata sana abu na uku shine ya halatta a yi bacci da jaraba a yi wanka bayan an farka wannan hukuncin ya shafi goro hada gogwari ya hada gogwari hada shi ne hukuncin ne da aka gaya wa magidanci shi yake gaya wa goro ba cewa zai yi kwanciya da jaraba amma shi ya yi wanka yana nan wankan yana kansa shi ne kawai حديثي ما دليل سوين ده بقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب عمر كان كان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنوب shin ɗayan mu zai iya kwanciya shi ne a wato a rukun da zai iya bacci alhali yana da jaraba ayat da muka fasara shi a shekaran jiya a jera wa tahsabuhum aisaban wa hum ruqud ashabul gadi ya kai tsammani a barke suke wa hum ruqud alhali wa hum maza niyama ko bacci suke shine ruqud irin kalmar ce anan ayarqudu ahaduna wa huwa junubun kin ɗayan mu wato zai iya bacci alhali yana da janaba kana na annaba ne zai kula yake kwarai ko idan da wanda a hukum idan sai yake yayi alwala bal yarqud yayi baccin sa wa huwa junubun alhali yana da janaba shine muka ce sunan ta kawai bara sannan kuma ba wajibi ba ba wajibi ba hadisi ne lamba ta 178 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يا أنبتا ومنذ كرا دا إن شاء الله ثبت عليه أنه تصيبه الجنابة للي جنابة كما قاموسا من الليل إلى الدرس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي كرا دا إن شاء الله ثبت عليه يتي لدي توضع كيان ولا wakil da da da kawai al'aura ka kuma kuma nan sannan da zai kwanta to amma tambaya ai sai na Umar ma sirke Allah wa alaihi salatu wassalam to to me yasa shi anan yayi tambaya ya tambaya Allah wa alaihi salatu wassalam kuma Allah wa alaihi salatu wassalam ga shi ya waje amsa me za mu na na shi ya waye dinki da kaga shi ne yanzu shi ne wanda yake wato uban amare za a ce ko ɗaya kenan sannan abu na biyu ba abokin ka ne mun yadda da wannan na uku na nawa ɗin eh akwai da taku cewa kowanne daga cikin su babba ne ko zancen manya da manya ce annabi na uku kenan sana abu wani wanda shi ne ke so kawai a faɗa mu ce sai rigo shi jagora ne ba zai ce annaba ne da Abu Salam jagora ne shi za a tambaya kowa da shi shi kansa sai na Umar ai jagora ne domin ya annaba ne da Abu Salam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin to annaba ne da Abu Salam in ba shi ba za a tambaya shi ne kas wanda zai ba da hukunci sannan kuma shi yana cewa in ba wanda za a yi koyi ne sannan bayan haka da tijai idan wato ko da a ce wani yana auren yar wani in dai sun manyanta to za ga rafi maganganu da ta tabanin yaro sai na yaro ne a daidai lokacin wato bai kamata yi wannan tambayar kai sai zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam ba shi da shekaru ba yawa to annabi alaihi salatu wasalam ya ga mai yawanci al'aurar sa sannan yayi bacci idan madini ta ɗan ne ya garo mutum a jikin ba zai iya gane gurin ba ba sai ya yaba ruwa amma dai da zarar ya fito ya taɓa guri ana jin dangin sa to aka je ba wani za a yi ƙarfi to sai a wanke gurin sai ya gurin da ruwa amma an manta ma ya diga ko kuma masu gane gane ne a waya da fim da movie ke da ya canza wando ana gaba ta malam أنا رسول مالك حديث لي لما تنهي سبعين سنة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب على نسائه أنا سم مالك الله تعالى مجد جايك لله النبي الله واتو النبي الله كان يتوب على نسائه يا كان جينا شيء ويا وما تنسى إلا إليك أدري إلا إليك الواحد أدري يا kowace ce yin shiga zai tare da ita wala hu yawma idin tisu niswatin lokacin mata annabi tara a lokaci guda wannan hadisin yake nuna cewa abu na farko yana nuna cewa annabi ne ga Allah sallallahu alaihi ne domin wato abinda malamai ke kira mutum ya zanto yana da validity ko mazakuta cikan cikati ta dan mutum an bayyana da ko eh domin rashin lafiya ma ta iya kaduwa da mutum yana da araba aure in dai ba mutum ce za ta iya hakuri ta zauna ba idan zai kai ga matsayin da za ta shiga biyayyar maza to zai ta araba aure ko shi da kansa yake to ya kamata a yi kaza da kansa yake waje wata saboda haka kaga wanda yana nuna cewa Allah ne ya ji salamu kawiyi ne sai yake da na abu da biyu ya ƙara fito mana da cewa za a iya ba wajibi bane idan mutum yana da mata yana da wata biyar da ɗaya ba wajibi bane ya sadu da wannan ya sadu da wata sai yayi wanka duk da yadda ba a tare da shi ba wajibi bane wankan da abin da ke faɗa yana ba wa mutum kowa sa ruwa a jiki zai ba wa mutum ya ƙara sabon da sabon da jikinsa amma ba wajibi bane sai yayi wanka sannan annabi alaihi salatu wasallam mun fahimci cewa shi ba shi da zancen raba kwana to ba haka Allah ya gaya mana turji man ta sha'u min hunna wa tu'i ilayka man ta sha shi kusuciya ce ta annabi kawai amma wanda yake da mace biyu zuwa sama mace sama da biyu shi sai ya je an zauna tsakanin da iyali idan sun gamsu za a rika yin awa biyar biyar misali ko sai ana gidanta awa biyar ya halatta idan kwana ɗaya ɗaya ne ya halatta kwana biyu kwana goma goma ba a ɗauko hoton gidan wani a amfani da shi a gidan wani a matsala ta auratayya kowa yana zama ne da wato abin da maslaha kansa kwana biyu ne kan shi kenan kwana uku uku ne shi kenan ba wani da ba zai zo ce a ai a jara an ce kwana biyu za a rage ko ɗaya ɗaya ba jara ba ta kawo wannan ba ya danganta da abin da magidanta suka sauke wa kansu sau da haka wannan hadisi yana nuna cewa wato annaba ne ta yato islamu kawini ne sannan kuma za mu fahimci cewa idan jaraba ta samu ba dole ba ne ko kuma wanda yake da guda ɗaya zai koma yana so ya ƙara komawa zuwa ga iyalinsa da zuwa karo na biyu to ba wajibi ba ne sai ya yi wanka kawai dai ana ba shi shawarwari kamar da imam malik yake faɗa cewa yana so ya samu kowa ko tsarki ne ya je ko tsarki ne ya je sannan ya dawo amma ba wajibi bane sai ya yi wanka wannan shine a dunkule shi ba abin da hadisi yake nuna mana sannan kuma yana nuna cewa ya halatta a yi wanka a yi bacci tare da jaraba shi ma wannan din sannan a yi wanka bayan an farka babu dubul gusul ala al-marati bi khuruj al-mani minha babu da yake magana akan wajibi ne mace ta yi wanka bi khuruj al-mani minha idan mani ya fito wata ita ba عن أم سلمة رضي الله عنها قالت حديثي لما كتبه كمان عن أم سلمة الله قال عمد إدادتي قالت تجي جاءت أم سليم ما يجير على السمالي كتبه أم سليم كاذو قرم من ذو كراد أكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذو قرم من ذو كراد أعوذ الله ثبت عزلي فقالت تجي إن الله يا رسول الله يا بايك الله إن الله لا يستحيي من الحق الله ما يكون كنير بسيا domin kun ga yadda ake ta bayani akan kunya Mahmud al-Misri yana da wani tabi sunansa al-Haya'u al-Haya kawai sunan littafin dan karamin risalar tayi kyau ya yi kyau sosai wanda yake bayani akan wato kunya da rabarabanta da ire-iren ta to akwai inda ake zargin mutum yana jin kunya bai na ake zargi kunya gaba ɗaya da alheri ce amma wanda wani guri inda ake zargi shine kamar da za ka fito mana da shi a nan Allah ba ya jin kunyar gaskiya shine lokacin da za a faɗi gaskiya ba la da mar'ati min gusul shin wato mace wajibi ne ta yi wanka idan salamat idan ta yi mafarki sai ta yi wannan tambaya fakarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce idan ra'atil ba eh idan ta ga ruwa haka yake mata fakatat ummu kalama ta'ani wala sai ummu kalama tana nufin ita ummu sulaimu take ta ali tana nufin waje a sai ta rufe fuskarta kunya ta kama ta wa kana ta ce ya rasulullah wa ta talimu mar'atu da annabi ya bada amsa ji ji shin mace ma tana yin mafarki shine ba da suka ce shin ummu kalama ba ta san cewa mata suna mafarki ba kenan a ba zaura ba ka auro ta wasu ka ce zai iya zuwa wata sani ba domin wanda ya bai shagalci da wani abu ba ya zama dole abin ya fada masa ba misali wanda sauran da yake kallon kallon yana kallon pornography kullun cikin mafarki yake da wanka amma wanda yake kalli da wani abu daban ba ruwan da kallon kallon zai iya yiwa baya mafarkin zai iya yiwa amma wanda kullun ba zai kwanta waje yake kallon kallon duk wajibi ne mafarki wai duba alaihi mutum janabatu amma wanda yake da su da wani abu sai wato ana suka ce zai iya yiwa wata sani ba saboda wata daga ba ruwanta da wannan harka wani abin da ke daban sai annabi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam yace kace duk magabatar a mafarki kana na ba annabi yace kwarai kuwa kari wace ne niki sai kuwa hannun ki yayi riba hannun ki yayi riba idan aka kawo wannan kalmar tana da baroni wajen guda uku ko biyar da haka na farko ana nufin du'a du'a da rubin al-fawzi ana cewa Allah ya sa ku Allah ya sa ki samu riba kuma Allah ya sa ki dace idan za a bada amsa a ga a ga mutum wannan za a sauka ba ko kuma ana kawo ta ne dan babanki abun babanki tari ba ta yi abun babanki sai wace ba ta haka ba shine tari ba ta yi ko kuma kai ko Allah ya jire ka mutum ya kai kamar da zai ce Allah ya jire ka yanzu ba ka tsara kaza ba ko kuma kawai zargi kai kai ne kuwa kai ku an yi kaza zargi a zargi mutum duk sani ba ta yi ki tana zuwa da wannan ma'anar fi mai yusbihu ha waladuha sai annabi ya ce to da mai dan da yake kama da ita idan ya ba da mafarki da mai da ita mamaki da take kin mace ma tana da rizin eh yadda namiji zai rizin mace ma za ta yi tafin wato mani irada shi ne annabi yake to da ni da ni sai ke gaba da wai ke ta ayya ba da zan wai daban idan ka ta yayi gaba da uwarsa to ruwan maniyin mace ya fi na namiji yawa wata kila shi ne ciwo ba sirri a cikin mai ba idan ka ga ya fi gaba da uba to na namiji ya fi yawa haka annabi ya faɗa likitan likitoci ke shi wannan bayani in kuma Allah ya ga dama zai ga ya tafi tsako kawai yayi kama da kaka ko wannan tsakar duk daga cikin idan daga bangaren kakan namiji ne to a cikin maniyin namiji ya tsokana idan yayi kama da kakansa to a cikin maniyin namiji ya tsokana dan ba ni daga maniyin na cikin maniyin yake bayyana ba ba duka bane wasu ne wasu features ne suke bayyana kawai ba duka ba babu gutunin janaba sifatu gutunin janaba babu da zai magana akan sifar fitar wato wankan janaba sai dai abin da muka manta mu faɗa akan madini ya fita in dai ya fita mun faɗa na jasa ne za kuma a wanke madini kuma sai idan ya fita ta hanyar sha'awa amma wannan lokaci shine a barci idan a barci ne ko ka san sha'awa kai ko baka sani ba domin mai barci ba a jara'a ne idan mutum yana bacci ya farka ya gama ni a tuba mu tsawon kaji wannan shine hukuncin da aka yi kamar da tabi'a ahalarin sa idan mutum ya farka bacci ya a wanka ne akan sa amma idan a farke ne to baya ba a yi wa maniyi wanka sai ta hanyar sha'awa ko ta hanyar haduwar kaji a guda biyu sha'awa ko ta hanyar haduwar kaji a guda biyu abin nufi ta hanyar jima'i idan aka yi jima'i ko mani ya fita ko bai fita ba za mu tada babu gaba nan kuma sai an yi wanka idan sai kalka ta ne ka dani ko da jalasa bai da su'abi al arba thumma jahada faqad wajaba alayhi rusul wa in lam yunjid hadithun muslim idan mutum ya tsani da iyalinsa ko ita ko ji ko ba yi inzabi ba to wanka ya saba in dai aka samu majibul hajjati fil farji to shi kenan wanka ya tabbata idan kuma maniyi ya fito ta hanyar wahala ko ta hanyar tawazi kamar da malaman malikiya suke ba da misali shi yana tawazi saboda ba tsara aka wani ya ja wahala ce fitar da maniyi ba wanda a kan wannan na wahala ne fado waye ko accident aka yi sai aka yi accident sai aka ai yayi release ba wannan ba ai ba da jin dadi bane idan wahala ce ta sa ya fita ba ya masa wanka akwai na wahala yana da kanki kanki yawa to wannan shine abin da malai yake fara nan to sifar wankan da rabar kansa hadisi ne lamba ta 181 an Aisha radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga mama Aisha ba tare Annabi alaihi salatu wasallam annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kare idan sala min janaba annabi ya kasance idan zai wankan janaba bada abi babban babban sala dai yana fara da wanke hannayensa abin nufi sai ya fara wanke hannunsa daban sun mai yake wa kau sannan sai ya shigar da hannunsa cikin mazubin ruwan sannan ya fara alwala bisa rafi a yi alwala irin ta sallah sun mai da kulu a sabi a hukun bayi sannan sai ya shigar da ƴan yatsunsa cikin ruwan gaba ɗaya fa yukallilu biha usul sha'i ya fitu da tushen dajinsa dajin kansa tushen dajin kai hikima a nan malamai suka ce duk wanda ya jaraba ta kama to gajin kofofin gajin sa gaba ɗaya budewa su to idan ya jira hannunsa bayan ya yi wancan abu kenan ya jira hannu a ruwan ya zaro shi da dangin ruwa a jiki sai ya sa kansa hannunsa a kansa ya jijjira shi ko ina cikin dajin sa wannan ruwan danshin da ya tabo zai je yana kofar laji sai ta rufe shi ne za ga mutum ya daji wankan jaraba in yi wankan to talib alin zai amma idan bai wanda bai fara wankan sa to zai iya yin bara ko da ruwan da ne zai iya yin bara zai ko ne rayuwar baba da bara saboda yawan zuba ruwa da yake a kansa ba tare da ya bi wannan rigakafin da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa ba idan aka bi wannan tsarin rigakafin to sai ga kofofin kai kun kulle thumma yasubu ala ra'si talata gurabin bi yadayhi sannan bayan yayi wannan kaga ya rufe kofofin gaje to sai ya ɗebi ruwa kuma da ta buga hannayen sai kwara kwarawa guda uku a kansa sai kwarawa guda uku a kansa Allah ka ce kai kuma ana magana da kan da saman kansa har zuwa wuya don wasu na ɗauka iya zaki kawai har da wuya gaba ɗaya kunne da hanci da baki da ido gaba ɗaya ya jira duk ya wanke gaba ɗaya kan ta uku bayan wannan kuma duk mai jibin ba a halajin bi sannan zai kwara ruwan a fatarsa kullum gaba ɗayanta to wannan gaga wace za mu iya zuwa wace irin su ba aka yi magana a nan kenan sifatul kamali domin an yi alwala sifatul kamal ba za mu je gaba ta gaba mu ji wata suba zai magana a kai sifatul kamal in kai da mai alwala da ka mutu sallah za ka yi hadisi ne lamba ta da yi kamarin da biyu wanda hadisi ke zamu koyi cewa lallai alwala kafin ai wankan janaba sunna ne sannan kuma an ga mana cewa ana so a ahli cikin da gajin kai sannan an so ai ko ina ga uku dan ai suratul kamal cikakkiya sannan kuma an so bai ta bane a wankan ne hadisi ne lamba ta da yi kamarin da biyu amma mu na ta yin tilhari قالت ميمونة بنت الهاري تكي تبرت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا لازم أعظم عليه الصلاة والسلام غسلا هو وانكا إنه غسلا أي غسل الجنابة ما هو غسل الجنابة فأفراد بيمينه في قارو أكا هنن سندابا على يداري وادو يدوشي hannun sa na dama ya kwaro ruwa ya zuba akan nabunsa kaga talahu ba sannan sai wanki samun wato a kwanan ruwan yanzu duk kudin ruwan da ya zubo ruwan a hannun da sai hada hannaye gaba ɗin sai wanki sun ba ta mafi maza sannan sai kurkurar ba oke ba ka tala ba ya wanki hannaye sun ba ka tala ba da wuta ne sai wanki al'aurar ba daga cibiya zuwa gwiwa sun ba kala biya dai kala bi ma'ana ba'ala sannan sai aiwatar da hannayensa ya dai yi al'aurar sai ya aiwatar da hannayensa da kasa babata hadi turabi ya tutu da hannunsa da kasa thumma zakala hada ne wanki bayan ya kaga in za mu iya daukar sabulu bayan ka wanke daga ne cibiya zuwa gwiwa sai ka tabo sabulu ko sanitizer ko hand wash sai ka kawai da hannunka idan kai wannan sannan kuma sai ka ci gaba da abin da za ka thumma zakala sannan sai wanki thumma tamafrada wannan sai ka sai kurkurar baki ya shaka ثم غسل وجهه ووجه فسكته وافاض على رأسه يقارا وقلبه ثم تلحى kun ga nan abin da aka yi magana yayi alwala ta kacciya amma bai wanke kafa ba sannan daga nan sai ya fara wa kansa tunda an ga yawa a baya sai kai tuno karatun da baya ya wanke bangaren sa na dama ya wanke bangare na hagu to yana yin wannan kana hade yunkura baka kala ka da bai ya ba gurin da yake wankan sannan sai je wanke kafarsa kuma to anan kafin mutu me yasa da wanke kafa ba zai da ya gama wankan saboda ai su kaga ana fara ruwan tun da kasa ce kafar kana kuma kashi to sai ya bari sai ya gaba in ya yunkura ya bar gurin da babu ruwa tunda bataki ne na kasa ba ta yi ruwa ta yanzu da yake ta yi ko kuma ta wuce ke ko ya ka baka gaba daya ya yi in ka ga dama kana so kai ma kai koyi da sunna za ka iya wani ko da ta yi sun ne bayan ka gaba kan gudun mantuwa amma ka wanke kawai idan kuma za ku ba mantuwa to sai ka yunkura kawai ka wanke shikenan to bayan nan in ma adabi ne ta wuce da dindi sai ka zo annabi alaihi salatu wasallam da hankali ko tawo falan ya ku biha bai goge cikin zarafi ba aka ce me yasa bai goge cikin zarafi tawo din ba cikin iyalan sa ta kawo mata tawo wasu ka ce saboda tawo saboda yin aiki da shi ba jira'a ba ba dole sai an sa tawo wasu ka ce saboda cikin tawo din ne akwai akwai dauda kaga mutum ne wanka ya abu ne dauda ya goge cikin sa ai ya zama wani abu kenan ko mutum da aka yi da bai karba ba wannan duk da ne amma abin da malamin suka ce kamar yadda ake a wajen alwala ne idan ka zama alwala an yi ko annabi alaihi salatu wasallam an kace ya goge jiki wani lokacin wani kuma lokacin aka yi goma bai goge ba imam manzawi yake cewa a kawo musallin yake idan kai alwala da gogewa da hankali da karfewa da hannu mutum ya rike yarjewa da hannu yake ba wanda ya gore lada duk wanda kai duk sai ne to da haka kai ma yanzu idan ka goge in baka goge ba yaron da yadda kai duk sai ne in ka ga da ba ka goge jikinka in ka ga da ba kada ka goge ba za ka ce wannan ya fi wannan ba to da haka an zo da hankali ko tawo wannan ya ko biya bi goge jikinsa da ita ba ko bai karfe jikinsa da ita ba da tawul din hadisi na gaba na Aisha kana kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan ta kala min aljanaba annabi alaihi wasallam ya kasance idan zai wankan janaba da hadi tayi sai sa a kawo masa wani abu na hawal hilabi wanda yake kwatan kwatin wato dan dan bojitin tanti karami shine abinda al'ilam shine wani mazubi ne da suke zuba suke tatsan nono da kamar taka shi yake ni ko wanda suke tatsan nono amma galibi za ka tatsi nonon dabba da shi yadda suka yi kaga kana nono kenan madaidaici to shi ne al'ilam wanda ake tatsan nonon taguwa ya cika shi ne shi kamar ma'auni ne nasu lita uku ne biyu ne wallahu a'lam to shi ne al'ilam wanda bai hubo cikin danti ba karamin amma ba kada bi tasbihi wato sai ya rika da gabun hannunsa shi ruwan fa bada da shi kira shi na ayman sai fara wanki bangaren kansa na dama tun malaikar sannan na hagu fa kana bi fa kana bi ba ai fa ba ala bi ba ala raji sai ya aiwatar da hakan shine fa kana fa fa'ala sai aiwatar da hakan a kansa abin nufi ya wanke kansa gaba daya sannan kuma ya wanke tajin tajin jikinsa na dama ya wanke na hagu karin bayani ne a irin hadisin da muka wuce a baya wannan bayanin da muka yi a baya bayani ne na sifatul kamal sifatul ijzai ba shine mutum ya je ya bude shawa dinsa da ya shiga bayan ya wanke daga al'aurar sanan zuwa gwiwa kawai da niyyar wankan da raba zai saki shawa duk ya tutu da goyira wankan da yayi ko ya samu to yayi mukul yana shiga shi ma da niyyar wankan da raba ya fada ciki duk ya tutu ko ina wankan da yayi tambaya kawai shine zai yi sallah ko ba zai ba zai aka yi bawo maliki da ba idan ya shiga ko ina ne shi ba aka ruwa zai jaki hajin sa kofar kullun zai taba ba sai ya bi tsari yayi alwala dake dake wankan da yayi sai dai sani abin da yake falla alwala shine dai zai falla now ai to wannan bayanin da muka yi cewa sifatul kamali kenan idan an yi alwala sifa cikakkiyar sifa ita muka faɗa a hadisi shine ka fara alwala sannan ka zo kuma kai wankan bayanin da muka yi yanzu ka kamar bacci kake kenan bayanin da muka yi shi wannan sifatul ijza'i ka fahimta da ke ko shine ba magana alwala babu ita kina yi abin da za a yi da jira gabanin hankali mutum zai ji ya ba alwala za a yi sallah shine aka gaya ma idan ka je mutukar ka kisu da jikinka shi kenan za ka iya fita kai sallah shine abin da zai zama ma sabu kai kuma kace a a ji an yi alwala an ce ji an yi alwala sai muka ce bacci kace kace ba bacci kace ba to saboda haka in ba bacci kace ba to batul kamali shine zai alwala wannan zubar sabuwa ba kuwa ita ce nake ƙara rana da ta cewa idan aka yi haka sallah kai wacce take so ta rusa wancan tunanin da aka jira ba abun mutum zai ji kawo cewa ta yaya alaikum salam shi muke magana shi ne dama inda zai je ya samu ruwa ya faɗa cikin jum'a cikin sa kawai ya fito da jikin ya fito sai da fitalla ba fa dole bane in bai ba ba kai wancan yawa eh tsarin jara'a musulunci wato abin da yake kawai na jara'a ga fadi amma ba dole saboda za ka iya jin kamar misali sarkin hoje ne da muke magana a baya wani zai ci baya gaba ko fata bu da ruwa fi yawa bai maka ba ba wanda kuma yawa ikani ka tabo ruwa in ba mutu guda ne ka wanke wanda ya gamsu zai wancan sai haka shari'a take al'inam to na Allah ne ai wasu mata muna karatu da su tajin da ya wuce muke magana akan jinjina da muka zo magana jinjina cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce lahu gulmuhu wa alaihi gulmu idan ka ba mutum jinjina tarin jinjina dubu biyar a hannunsa sai ka kai man waya ka dubu hamsin waya ta dubu hamsin saboda haka sai waya ta bata yara musulunci in dai ba ka kaci ne kai ne kayan kai ka hau ba zai biya ba kwarai kuwa idan dabba ce annaba ne ta so sana zai ce idan aka kawo ba dabba misali tambaya zan mutu idan ka kawo mutum dabba annaba ne ta so sana zai ce an kawo ta zuwa sai kake ba ta abinci da kake ba ta abinci sai annabi ya ce to karka ta san nonon ka kaja ana haka kwanan da biyar a gurin ta ko yace ta yi san da wayi na shi ne wanda yake aka kawo jira ko mai kaya kaji ba alhaji ya ce wanda aka kawo kaya tunda shi yake ba da abinci ko ko na kawai an kawo ma jinjina ne a jiya sai kake ba da abinci kana kaɗan nono da kana amfani wani ana nan sai da biya ya ji shi ne aka ce ya'yan nawayi na ne kayan ne da ya kawo ko kun yarda da wannan duk kowa da na ne kayan ne to an a a ke gaba ana haka kawai sai ta mutu a tara wa sawo in dai ta yi gona riwa ta mai kaya ce to faduwar mata ta shi ne alkharaji duk zaman alkharaji duk zaman misali na biyu a kitabul buyu mutum da ya zo yanzu kan ci kawai kantin ka kayan wannan tsarin ga kaya don ya ga a kanta sai ya hango abu ya ce wata ya zamba ta cuta ne ba ita ta kai ta rage ke nawa naira dubu kaza ta koma gida ana haba kafin ka dauko kawai sai ga wani ya jigo ruwa a jalle yana neman wannan a tabbar da yazo aka ce yana dubu bakwai ce yana ta nema daga wani kaza yake wata kila daga gari kaza dan Allah a daure a sirmu a bar mun kaza shi kuma wanda wanda ta siya tana jeji ko wanda yake yana jeji ko nawa ne wallahi aka jira wannan siya dubu bakwai aka jira wannan matar kawai sai sai sai ce to zaka biya dubu a jiro shi ne kayan da ya biya ya jiro eh ran biya dubu a jiro dubu a jiro zaka biya ya zan biya idan aka ba da dubu jiro kai ita wannan da ta biya tana jiro sai jiro ya karbi dubu a jiro din ya rike idan ya buga kudin waye na mai kaya ne ko na matar na ya biyar mata amma ba ku manta akwai abin da to ku ga jira ya isa me yasa ba ta rabu ba ta ji wani dalili sannan kuma abu na biyu shine budari gobara ina da tambaya inda a haka garin dagowa yana zaruwa kawai sai kuta da rike sai ta yaji kawai ta ce ko ta ga to kuma sai na ga kuna shine alkaraji bi gaban alkaraji bi gaban na ai ba ga wanda bujiri ya bada wannan haramun suka aiwatar wala yi ala bayyi akai kada yi akan jirgin wannan kaga haramun aka aiwatar an aiwatar da abin da yake haramta haram an aiwatar da haram amma kaya ba na ta wani gani shago ai na ka ne mana kayan da ne ai ai ba ga abin da muka faɗa idan aka yi asara wa zai dauka idan aka samu riba wa zai dauka shi saboda haka duk lokacin da riba da asara za ka hau kan mutum to kaya na ta amma idan wannan ne zai dau wannan wannan da wannan a da saki to haka shi ma idan ka kawo jingira in dai ba ka ciye ba kaya ya kada to tabbas um shi ke nan ba azzabiya amma idan ka ciye kaya ya kada to to sai ya biya wannan shine abin da shari'a take gindayawa an fahimta da ke ko na da injiniya ne eh eh na a yadda yadda bayani ne haka bayani ne ina abin da nake ba bayanin nan da ne shine ba kayan kamfani ba ko kayan ina ne a haka yake na yawa eh yawa to a da kana kan yanzu ne da yake musulmi ne kan bari ne ai ko ma zabi za ka bude zuwa ga ne gaba ma kai ke da ne ka to kaga an warware ma anan amma yadda bayanin da ya ka bayani ne yawa eh ai kaga malam da ya halari cewa idan mutum ya kwanta bacci ka gane ko sai ya ga kamar da annahu yajani eh babar kamar yana jima'i sai taji walam yara sai a daga koyi ba bala sai alai wa sai a ce ga shi muna cewa bai halari ya kuka ai ni da ba ni zuwa makarantar ko warware abubuwan ma'anar a ce ne saboda haka ba wani mai san ce mutum ya tashi da ko shi ne kuma muka ce idan ya tashi ya ga wani abu shi kuma zai yi wanka har ya baka hukunci yace idan ba zai san lokacin da ya same shi ba zai tuno shi ya sa rigar ko har ya ga ba idan bai sa kaya kullun ne har bai da matsala in ko zai sa kaya ya kwana biyar da su a cikin sa sai ya yi tashi na shikenan ba alwala eh a abin da ya kuma sauki ka ga gaban kansa sai alwala bayan ya gama shi yaji amma dai ana zo a ga amma ita fa wannan alwala in ka fito abin da yake kariyar alwala da normal wa ta ba ta janaba ba shi yake kariyar ta na na sabulu wanka yana da idan mutum ya shiga wanka zai ga wankan al'ada da zai yi na sabulu ga wankan janaba sai fara yin wankan janaba idan ya wankan janaba tsaf sai kuma ya dauko sabulun sai wanke jikin da zamu wanka yana yana cikin wanda zai rodo ne ya hada din ya kawo ma zuwa abun da yake warware ya ta gaba cewa ba za ku ga ba wani abu mutai gurin inda mutum zai yi alwala zai zai yana da alwala sai sana'a ta ɗiban kaji ce haka yake da joku sai zo aka yi ɗiban kaji ba abun da yayi na warware alwala ana gaba ɗiban kaji ya shiga ya wanka alwala ta kana ya shiga yawan fadi wannan abin da kake faɗa ba a maliki ya mutai taba da auren da hannu ko duk da cewa hadisan hadisin butura ne da kalku bin ali guda biyu guda biyu dai ya ce ba da aure ba sai kana aure ba amma idan mutum ya taba da sha'awa da aure in ba da sha'awa bane larura ya sa wajen wanka ya taba ba gobe shikenan in ka hada hadisan guda biyu hukuncin da zaka ba shi in dai sha'awa ne alwalan da ta bande in ba sha'awa bane alwalan da ta an gane ko yawa idan ko ba za ka samu dukkan bai ba irin wannan magana ta dazu shine idan ka je ka fara wankan al'ada sannan kai na jaraba shike amma ba da yake ce a gabatar da ibada akan al'ada ita za a fara to wannan shine um hadisi na gaba babu kadin al-mustahadi lil al-ma'i fi ghusl al-janaba babin da yake magana akan gurgurdan ruwan da ake so mutum yayi amfani da shi wajen wankan jaraba ana jar hadisi na 184 ana jar kalat kuntu abdulu ana wallahi sallallahu alaihi wasallam na kasance mu da wanka tare ni da manzo kira da ruwan Allah tabbata a gare ni min ina in wahidin abazubin ruwa daya min kada in a dan wani jo shine kada dan jabu ya ka dan kofi mai tsawo ko kuma yar kwatalliya bawo yukani da wuri faras sunan wannan mazubin ruwan alfaras shine sunan da ake bai wani ma'auni ne da mutanen Madina sun sani haka malamai suke masarawa cewa wato kamar zai kai mudin nabi kamar guda takwas haka to shine da zuke wanka su biyu kaga nan dadin da yake mun yi magana mutum da yake wanka da iyalinsa amma sai ai kaza wannan in ka ya cin taru ko dole sai ai kaza ko ana magana wannan musamman amari ko wanda yake da yalwar gida guri kai lokacin da iyalin za ta shigo ba wanda zai shigo a cikin yayansa wannan shine yake wannan magana amma idan an taru ana barin halal da kunya tunda ba duk abin wajibi bane yawa ana magana halalci ne lokacin da kan mutum ya ce tsabar wayewa shi zai gwada wannan ko ya ce ya bai zaɓi ne wannan ganganci ne ganganci ne ya haifar da wasu ƙofofi masu yawa yawa domin ƙarfin a cikin wani mazubin ruwa ya tsari na wani fara sunansa alfaraku shi wannan mazubin ruwa hadisi na ɗari da tamanin da biyar ana ja ta ala rasu a kuwa an gudun nabi sallallahu alaihi wasallam da na ja ta ce dan uwanta ya tambaye ta dangane da wankan annabi alaihi salatu wassalam bada'at bina'in nahawan min sa'id bida da ja ga masa ruwa gurgurdan kwano da yahudin nabi hudu bakkata da bida ta mutai wanka wa fadat alara ya ta kwara akan ta wa bainana wa baina hijabun amma ba ku sani ta je ta gwada wannan ne tsakanin mu da ita akwai tsari akwai hijabi abin da sai ku dauka muna ganin ta tai wanka akwai tsari abin da ya sani ga tsakanin mu da ita kaulu abi salama wannan maganar abu salama idraji kenan yace tsakanin ɗan uwan da da ita wanda ya tambayar akwai tsari ta nuna musu yadda za su yi a yawace amma ba wasu na kallon ta karara ba hadisi na gaba ana jini malik kan kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsiri annabi ya kasance yana yin wanka auka da yadda tsiri bi sai ko kuma ya kasance yana yin wanka bi sai da kwano ɗaya na ruwa ila kamsati amdadi zuwa wato mudu biyar wai ta gau bil mudi da ne ga mudu daya na ruwa ya yi wanka da ɗaya alwaladi kaga ana so a ba magana nan ruwa ya barna ruwa ya zo ne alwala ko kuma a wanka ba wai dan mutum yana da bawon ko ya wani babbo jawi a ko kawai dan yana da cikakken ruwa a gidansa ya wani ji ya ta zubar da jiba a ga haka malam da risala Abu Jahl ya tsora wani cewa a al-israfu gudu wa bid'atu almabazarancin ruwa yake wuce gona wato guduwi ne wuce gona da iri ne kuma bid'a ne ba a san abin da aka fito shine idan mutum ya tashi zai yi alwala bi karanta ruwa mu iyaye a dace mana ce dukiyar annabi don aka fa kunna ruwa sai a ce da wannan dukiyar annabi sai wannan abu ya kama ma zuciya kaga dukiyar annabi zaka wani tana zuba to wannan shine a Na'am. Na'am. Wanda aka fito da ita? Adadin da zai yi da wancan da ba ta jaraba ba. Misali yanzu, normal alwalarka da kai, sallah farin lalo za ta yi ta. To haka ita ba wancan. ita ba haka take hukuncin su daya kaga abin da zai karya wancan shi zai karya wannan eh omulan su din bara mu gara da mu zo ku je can gaba oke a awa da mu da su da adda binti daya awwan da muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuskure Allah wa dauki sarki da ya dewa taimakon masallaci an samu naira dubu hudu da ɗari da tamanin Allah ba dauki sarki ya saka kowa da alheri Allah ba ku sarki yadda allura ta fita Allah mai da garba barka lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje ba وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا ربك رب